يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar lahadi ne 18 ga watan zulqada idan ma ki sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa birnin madina shekara 2000 shekara 445 muna fatan ubangiji ta'ala da tadamu ga shi da cikin kaddarawar Allah Allah ya ni'imtar da mai ba mu dama don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa a dukkan ranar lahadi a wannan babban masallaci na kanya muna fatan Allah madawaki sarki ya amfanar da mu shi alkur'ani mai girma littafi ne na karatu littafi ne na wa'azi da wa'azantarwa a duk lokacin da ake karanta alkur'ani mai girma to akwai bukatar samun nutsuwa da yin shiru da bibiyar ayoyin da ake karantawa domin ubangiji subhanahu wata'ala yakan sanya rahama ga dukkan waɗanda suke zama majalisi na sauraron karatun alkur'ani mai girma sannan kuma idan muna bibiyar waɗannan ayoyi za mu ji wani lokacin su ba mu tarihin abin da ya gabata wani lokacin a wa'azantar da mu wani lokacin a ba mu misali wani lokacin kuma a kwadaitar da mu waɗansu ayyuka na alheri don ma'aikata mu samu dace za ka samu dai wani lokacin masu ga an zo wani gurin wanda kamar da kai ake magana wani lokacin a yi da wani wanda ka sani da wanda ma baka sani ba da haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin mizanin ladanmu gaba daya muna da cikin wannan sura mai albarka suratul zumar inda darasin mu na baya mun tsaya aya ta 40 yau insha Allah za mu tashi aya ta 41 bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما
ta'ala bayan ya ba mu labari dangane da abin da ya shafi wato mashirakai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiransu akan tauhidi da ta Allah yanzu Allah madaukakin sarki yake ba mu labari dangane da shi alkur'anin dalilin da aka sabkar da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ce inna anzalna alaykal kitaba ya muhammad Allah ne yake wa annabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutba dangane da matsayin alqur'ani da dalilin sabkar da alqur'ani ce inna anzalna alaykal kitaba mu ne muka saukar maka da wannan littafi amma mun saukar da shi mi linnasi domin a gargadi mutane hadda ma aljanu a yi musu wa'azi domin alkur'ani da abin da ke cikin shi wa'azi ne sannan kuma Allah madaukakin sai ya ce mun saukar da littafin ne bil haqq da gaskiya kamar yadda a wani guda kace wa bil haqqi anzalnahu وبالحق أنزلناه وبالحق نزل Mm.
وما أرسلناك إلا مبشرا a ونذيرا can cikin wata sura Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu shi alqur'ani nan da gaskiya ne muka saukar da shi kuma da gaskiya ya sauka amma kai annabi sallallahu alaihi wasallam ma aiko ka ba illa ka zamanto kana wa mutane mu'mini albashir cewa Allah ya musu tanadi da gidan aljanna ka galgadi waɗanda suke saba ma Allah cewa Allah ya tanadi azaba wanda take mai muni to shi ne Allah ce mun saukar da alqur'ani domin awa mutane da aljannu wa'azi kuma bil haqqi mun saukar da shi da gaskiya amma sai Allah ya ce famani hitada fali nafsihi wanda ya ji alkur'ani yana ce mishi karka yi kaza karka yi kaza sai ya bari bai yi ba alkur'ani yana mishi umarni da ya tsaye da sallah yana mishi umarni da ya sada zumunta yana mishi umarni da ya yi sadaka yana mishi umarni ya zamanto mai hakuri yana mishi umarni ya zamanto mai kyauta yana mishi umarni da dukkan waɗansu ayyukan alheri kuma sai ya bi wannan umarnin na Allah Allah sai ya ce fali nafsihi to dan kansa wa man dalla wanda kuma ya ji alkur'ani ya hana a sha giya sai ya sha ya hana a yi zina ya yi ya hana a yi da mutane ya ci gaba da yi kar a yi ma Allah shirka Allah ya faɗa cikin alkur'ani sai ya ci gaba da shirkarsa kar a yi bid'a ya ci gaba da bid'a duk wani nau'in saban Allah da Allah ya hana shi bai hanu ba shine kenan wanda ya bata shine Allah ya ce wa man dalla wanda ya bata fa inna ma yadullu alaiha sakamakon batan zai koma ne zuwa gare shi ba wanda zai cutar da batan shi illa ka illa kanshi bai cutar da Allah ba bai cutar da wani ba a ce a nan gurin abinda ake nufi bata shine mutum ya san gaskiya ba tare da ya bi ta ba yana kan wani tsari wanda ba daidai ba kuma ya san ba daidai bane kuma ya yarda a tafi haka wannan shine bata shi yasa shi alkur'ani yakan saita mutane ne ya nuna musu kyawawan ayyuka dan su yi ya kuma nuna musu munanan ayyuka dan su bari to duk wanda ya shiri da alkur'ani to Allah ta'ala ce fali nafsihi dan kanshi wa man dalla wanda aka yi wazi da alkur'ani kuma ya kibi ya batar da kanshi to fa inna ma dhillu alaiha sakamakon batan nan shi zai amshi kayan shi shi zai kwashi kashin shi a hannu sai Allah ya ce wa ma anta alaihim biwakil ya rasulullah kai ba mu saka ka zamanto wakili akan mutane kowa sai ya zama shirye ba kenan shi mai wa'azi bakin shi ya faɗa ya karanta ya ce Allah ya ce manzon Allah ya ce amma ya tsaya dole mutane sai sun bi wannan to wannan ba aikin shi bane abu ne wanda yake hannun Allah Allah madaukakin sarki bai ba da shiriwa a hannun kowa ba inda yana ba da shiriwa a hannun wani da ya damka ta a hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ga manzon Allah yana son ƴan uwan shi na kusa da shi ƴan uwan mahaifinsa shiriyu amma ba su samu shiriwa ba sai Allah ta'ala ke ce mishi innaka la tahdi man ahbabta إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Allah ta'ala ya ce mishi kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ya shiryu ba Allah shi yake shiryar da wanda ya so Allah ka shiryar da mu kaga wannan aya ta karantar da mu dalilin sabkar alkur'ani ga mutane an sabkar da shi ne dan gaskiya dan tabbatar da gaskiya kuma Allah ya ce wanda ya bi wannan alkur'anin babu shakka zai sama zai zama to ya samu shiriwa kuma dan kanshi domin sakamakon shiriwal shi zai ta amfanin shi wanda kuma ya bar alkur'ani fa ya kama gaban shi ya cika ransa ba babbaki ya yi ta aikata abin da ya ga dama kaga ya bata kenan to sakamakon batan shi ma akan shi ne zai kare Allah ya ce bai sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to wakili wanda zai tilasta mata da sai sun bi abin da Allah madaukakin sarki ya ce ba sai Allah ta'ala ce Allah ya tawaffa al-anfusa hina mautiha الله يتوفى الأنفس حين موتها Mm.
والتي لم تمت في منامها Mm.
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Mhm.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون wannan aya abinda take karantar da mu shine dan adam kullum yana da mutuwa sau biyu a cikin zaman da yake a rayuwa ɗaya mutuwar ƙarama ce ɗaya kuma babba ce da an yi ta ta faru ta kare babu gurin karawa domin lokacin da mutum ya kwanta barci ba shi da bambanci da mace ce ubangiji tabaraka wata'ala yakan rike lumfashin ne a bar shi da ruhi ya daga yana motsi kawai idan kana zagin shi bai sani ba idan kana yaban shi bai sani ba in ka ce bai ungo bai sani ba sai ka ɗauki abin da ke tare da shi hal a jin shi kun ba tare da ya sani ba saboda mi daidai yake da macece sai dai mi an bar shi da ruhi a jikin shi to Allah madaukakin sarki shi yake rike da ran a lokacin da mutum ya kwanta barci daidai yake da matacce haka nan a cikin kowane dare akwai waɗansu mutanen da daga barcin da suka kwanta ne ba za su tashi ba sai an ce wani kawai da ya kwanta sai aka tashi babu shi to irin waɗannan rayukan dukkansu Allah madaukakin sarki yake rike da su kuma ya san su akwai wanda kullum Allah madaukakin sarki zai rike ran shi idan ya gama barcin sai a dawo mai da shi akwai wanda kuma aka rike ran an rike kenan saboda tashi ta kare ba shi da sauran abinci ba shi da sauran abin sha ba shi da sauran lumwashi ba shi da sauran gaisawa da kowa ba sauran tahiya ba sauran cin abinci duk abin da Allah ya kaddara zai a rayuwa ya kare saboda ka da kwanta barci sai ya tazarci Allah madaukakin sarki ba zai dawo masa da ransa ba amma wanda kuma yana da sauran abinci ba yana da sauran lumfashi yana da sauran harkokin zai na duniya wa in ma aikin alheri ko sharri to sai a dawo mai da ranshi kuma sai je ci gaba da barambaran mashi da ya saba ko kuma aikin shi na alheri to shine Allah yake gaya mana anan Allahu ya tawaffal anfusina mautiha Allah ta'ala shi yake rike rayuka yayin da mutum yayi barci anan mautiha ana nufin yayin kwantawa barci Allah yake rike da rayuwar dan adam wallati lam tamut fi manamiha wanda Allah ya kaddara ba a wannan barcin ne zai yi mutuwar shi ta karshe ba to Allah maɗaukakin sarki ya san shi kun bai manta da wane ne Allah kuma ya san wanda wannan kwantawa barcin da yayi barcin shi ne na ƙarshe saboda bashi da sauran lumfashin da ya rage bai a rayuwa to bayin su kullaci qala alaihal maut sai Allah ya rike ran wannan mutumin da aka zartar da hukuncin mutuwa a kan shi li kulli ummatin ajal kowane mai rai kowane mutum kowace al'umma tana da lokacin da Allah ya yanke mata fa iza jaa ajaluhum idan lokacin yayi la yastakiru na sa'a Allah bai jinkirta mutum ko kiftawar ido ko awa daya amma wala sakadimu da ba za a gaggauta kashe mutum in lokacin shi bai ba to shine Allah ce wallati lam tamut fi manamiha wanda Allah bai kaddara rayuwar shi ta kare ba ba zai mutu mutuwar karshe a wannan barcin ba wai rasulu ukura Allah sai ya dawo mishi da ranshi ila ajalin musamman har zuwa dan lokacin da Allah ya yanke mishi sai ya shanye abin da zai da kadara mai zai sha sai ya cinye abin da zai ci sai ya tuta ya kauce ya je duk inda zai ga cewa da safan nan wata tashi ta je ta gaida wancan ta gaida wancan ta gaida wancan yau an sauran tahiyya ce da sauran gaiso ta karasa ɗazun nawa muka yi magana ya ce mini kaza ko ta ce kaza har na ce mata kaza yau bakin sauran maganganun nata ne ta karasa amma lokacin ya yi duk wanda lokacin shi ya yi allah bai jinkirta masa don yana mutumin kirki idan lokacin ka bai yi ba ko mun lalata ka sai allah ya gale ka duk duniya ba mutumin da aka samu mafi kafirci kamar fir'aun amma Allah kyale shi yadda ya gama shekarun shi ba tare da an tawaye mai komi ba ya gama kwanuke shi da lumfashin shi gaba ɗaya sai da ya kare shi yasa Allah madaukakin sarki yace yanda mutum zai kwanta barci Allah ya dauke rayuwar shi ya dawo mashi da ita gobe ya sake kwanta barci a dauke rayuwar a dawo mashi da ita kuma shi barcin sai Allah ya sanya rahama ne idan ranka ya baci in kai barci sai ka samu sauki idan kana jin tsoro idan kai barci ya ka samu sauki in an gaya maka wata bakar magana zuciyarka kamar ta fashe idan kai barci sai ka samu sauki ka ko farin ciki kake da murna an kai barci sai ka samu sauki da ko farin cikin da yake iya illa da larura ga mutum idan ya wuce kima to sai Allah ya sanya naubakun subata wato shi barcin hutu ne a gare mu sai Allah ya rike rayuwar sai ya dawo maka da ita sai ka sake kwantawa a dawo maka da ita haka nan dai har ila adal musamman har zuwa lokacin da Allah ya kaddara maka zaka yi a rayuwarka ta duniya Allah ya ce ganin wannan wani ya kwanta bai tashi ba wani ya kwanta ya tashi yau ka kwanta gobe ka tashi yau ka kwanta ka tashi wata rana in kai kwancin ka na karshe ne Allah ya ce inna fi zalika la ayatin ka wannan kadai ya zama aya ne liƙaumin ya tafakkaru ga mutanen da suke da tunani wannan kadai ya ishe mutum ya gode wa Allah shi yasa idan muka kalli addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da wannan al'umma dangane da abin da ya shafi kwanciyar barci addu'o'i ne wanda kullum suke tabbatar da tauhidi a cikin zukatan al'ummar musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Huraira yace idza awa ahadukum ila firashihi duk lokacin da wani ku yazo ya kwanta a kan shimfiɗan barci kafin ya kwanta akwai abin da ya kamata ya yi inda kin yi shimfiɗa kin ɗan tashi kin shiga ɗaki kin fito kin shiga ban ɗaki kin fito kin yi sallah ne to da an zaba kawai kwanta ba ki a ce wash na gaji a sai manzo Allah ta fali yan kudu bi dakhil zira'ihi sai kin karkade wannan shimfidar da wani gefen mayahi ba shimhuda ta kwanciya kuma a zo a fada kawai lum a kwanta a kanta sai an karkade ta inji annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi da mun bayan kai shimhuda baka san me yazo ya kwanta akan ba kila ko wani aljani dama ya gaji shi ma kamar da gaji yana so ya huta kin yi shimfida ta yazo ya kwanta kin ga kika zo kika zubi akan aljani ai kin ga an samu matsala ko ya samu rashin lahiya to sai manzo Allah ya ce duk wanda yazo zai kwanta ya karkade shimfida da bakin mayahi ko da hannu ma in kirsa wani abin da za a karkade ko da matashin kai ko da dara sannan sai kai addu'a da daga cikin addu'o'in sai manzo Allah ya ce ka ce bi ismika rabbi da sunanka ya ubangiji na wa ta'atu zambi na ajiye gefe na ma'ana na ajiye hakarkari na wa bika arfa'uhu kuma da sunanka ne zan dauke hakarkari na daga wannan shimfida in ansam in amsakta nafsi Allah in a wannan barcin nawa ka kaddara zaka amshi rayuwata in ka karbi rayuwata fa arhamha to ka ji kanta kaga ka rokawa kanka Allah cewa in ya karbi rayuwarka a wannan barcin to ya maka jin kai ka tunatar da kanka mutuwa kuma ka roki Allah in mutuwar ta zo tunda ba shawara za a ba ba ita mutuwa irin na kiran salula ne dole za a kira shi a salula bai san lokacin da ake kiran shi sai ya ga kiran kawai ya shigo to haka mala'ika yake zuwa mutum kwatsam ba ka sanin zai zo in baka da lahiya ballantana kana da lahiya kawai sai in ka gan shi kwatsam kuma in ya zo ba za ka ce a'a ba kiran salula ya kira ka in gana ma sai ka je gurin shi sai ka ki dauka amma shi mala'ika in ya zo dole ne ka amsa kiran to shi sa suka ce ya Allah da sunanka zan ajiye hakarkari na akan shimfiɗan nan kuma da sunanka zan ɗauke to ya Allah ina roƙonka in kayi niyyar karɓar rayuwata a wannan barcin da zan yi to fa arhama haka jikan wannan ran nawa wa in ha idan kuma ka dawo min da rayuwata bayan nayi barci fa faza bi wa tahfizu bihi ibaraka salihin Allah ina roƙonka ka kiyaye wa ka kiyaye min rayuwata da abin da kake kiyayewa rayuwar mutanen kirki ka kayi addu'a kuma ka ƙara tunatar da kanka cewa wata rana idan ka kwanta kwancin nan ba za ka tashi ba wannan shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wannan al'umma a dukkan lokacin da mutum zai kwanta barci sannan sai kai waɗansu daga cikin azkar ka karanta atul kursi ita ba tare da ka daga hannu ba ba tare da ka tofa ta ko'ina ba kawai karantawa aka ce ka yi sannan sai ka buɗe hannunka guda biyu ka yi bismillah karanta suratul ikhlas ka tofa kai bismillah karanta falaki ka tofa kai bismillah karanta nasi ka tofa sai ka shafa a jikinka gurgurdan inda zaka iya kai wannan su uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani bala'i zai sabka a cikin wannan daren kai dai ba da kai ba Allah ta'ala zai baka kiyo zai kiyaye ka daga kowane irin alloba da bala'i da haka wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga dukkan mai barci in ku mutum ya kiyaye wannan azkarkin da iko Allah Allah madaukakin sarki sai ya taimake shi a rayuwar ta duniya kuma sai ya ƙara tabbatar da imani a cikin zuciyar shi ya Allah ka taimaka mana sai Allah ta'ala ya ce bismillah na'am am ittakhadhu min dunillahi shufa'a
mhm qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun yanzu Allah madaukakin sarki yana zargin mushrikai akan rukun gumaka da suke a matsayin abin bauta har ma suke ganin za su cece su a wajen Allah domin duk wanda yake bautar wurin Allah ba Allah ba yana bauta abin da ganin cewa zai cece shi ranar tashin alkiyama daga a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke hana su bautar gumaka sai suke faɗin hujjojin da yasa suke bautar gumaka suke cewa ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى wai suke cewa ba komai sa suke bautar waɗannan gumaka ba illa dan ranar tashin alkiyama su kusantar da su zuwa ga Allah kusanci haka idan ka diba waɗanda suke bautar waliyai suna ga wannan waliyi makusancin Allah ne zai ya kusantar da su ranar tashin alkiyama wajen Allah haka masu bautar mala'iku suna ganin dan makusantar Allah ne to Allah madaukakin sarki yana zargin su da wannan daukan wani Allah a matsayin wanda zai cece su ranar tashin alkiyama wasu kuma suna daukar shefannai su makusantan Allah ne kamar da suke bin dariƙa ta tijaniya suke ganin shehu zai yi ceto wai idan an zo ranar taron mahashar kafin a yi hisabi kafin Allah ya farga sai shehu ya rika daukan mutum saba'in yana sa a cikin ajihu riga ko na ajihu ne zai dauki mutum saba'in dubu saba'in ma ashe ba saba'in ba yawai ya yi furod kafin Allah ya gane duk wani mai bin ɗarika sai shehu ya kewa ya kai shi aljanna ya aji shi hisa suke cewa wai in ka shiga ɗarikarsa ko kana so ko baka so sun kai ka aljanna da ƙari ma saboda kafin an yi taron mahashir kafin a yi hisabi kafin Allah ya farga shehu zai zo da babbar rigar shi mai ajihu ya sa mutum dubu saba'in ya zagaya tana ya kai aljanna ya sa dubu saba'in ya kewa ta ya kai aljanna duk sai ya kwashe yan ɗarikunsu ya sa aljanna don Allah wannan hankali ya ɗauka Allah zaba furat Allah alimul ghaib wa shahada to Allah madaukakin sarki ya ce aminta ka zo min dunillah suna daukan wani Allah ci fa cewa wai zai cece su ranar tashin alkiyama Allah ce kulka gaya musu wayanda suke bautawa wanda ba Allah ba aw law kanu la yamlikuna shay'an za su cece su koda ba su mallaki komai a wajen Allah ba ai ba wanda yake da mallakar wani abu a wajen Allah sai shi Allah kadai Allah ya ce wala yaqilun koda ba su hankalta ba ma'ana ba su wa Allah bauta ba suna ganin haka ma sa cece su ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'a kullillahi الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون الله سيتي كل كي أمسل الله الشفاعة جميعا ceto gaba daya ranar tashin alkiyama yana yana hannun Allah ne kuma Allah ta'ala ya ce akwai ceto amma akwai wa'insu wanda Allah ya zana saboda manyan laifukansu Allah sai ce fa matan fa'uhun shafa'atu shafi'in fa matan
Allah ya zana saboda irin mugun aikin da suke da shi Allah ce ceton masu ceto ba zai amfani su ba ashe akwai masu ceto adaba za su yi ceto waliyye za su yi ceto kai akwai waɗansu abakai ma za su ceci abakansu yara ƙanana waɗansu za su ceci iyayensu alƙur'ani ma zai yi ceto manzo Allah ya ce suratul baqara da ali imran za su zo da siffar gajimare su kwashi wanda yake yawan karanta su yana aiki zunubi sun kai shi aljanna Allah sa Qur'ani ya cece mu to wannan ceton na lahira wani irin ceto ne wanda a hannun Allah yake shi Allah shi zai ba mai ceton ikon yin ceto kuma ya gwada mai wanda zai ceta ba kai ne zaka zaba da kanka ba ayyana alqur'ani masu yawa sun tabbatar da wannan shi yasa Allah ya ce kulka ga musu lillahi shafa'atu jami'a yana ga Allah ceto gaba ɗaya dungurungum a hannun Allah yake domin shi Allah lahu mulku samawati wal ardi shi kada yake da mulkin samai bakwai da kasai bakwai Allah ce summa ilaihi turja'un sannan ranar tashin alkiyama gare shi ne makoma take gare shi za a mayar da mu gaba daya kaga da maganar mutuwa da maganar tashi ranar hisabi da maganar tsayuwa gaban Allah duk wani abu ne wanda mutane ana mayar da su ne ba su suke kai kansu ba shi yasa sai ga rayuwarka a duniya baka taba ganin kabarin mutumin da aka ce Allah sarkiwa ne ga kabarin shi nan da ka gani shi gina kabarin ya zo ya kwanta ya ce jama'a salamu alaikum mun tafi ko kun taba gani don da gani a kabari kai shi aka yi sai an kai ka ne kuma idan aka tashi ranar tashin alkiyama duk wanda gani ranar taron mahashar shi ma kawo shi aka yi kaho ne za a busa kawai kowa ya tashi bai za a hunki yamu yanzu ga kowa ya tashi na jiran ina za a yi da shi haka a wajen hisabi za a kai mu ne shi yasa Allah ta'ala ce summa ilaihi turja'una sannan gare shi ne za a mayar da ku ko ka so ko ka ki sai an mayar da ke zuwa ga Allah shi yasa gara ka nemi sasantawa da Allah sasantawa da Allah ta hanyar jin tsoron sa tsoron Allah yana da bambanci da sauran tsoron wani abu daga cikin halittun sa domin da abin da aka ce ka ji tsoron shi a rayuwar duniya to so ake kai nisa da abin ko shi kuma Allah ya ce ka ji tsoron so ake kullum ka kusance shi ta hanyar ayyukan alheri da neman gafara da yawan ambatan shi subhanahu wataala to da haka Allah ta'ala sai ce wai za zikira Allah na'am wa idza zikira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun yadda Allah da kanshi yake ga gaya mana halayen mashirkai da kafirai shi mutum mai imani da ka ambata mashi Allah sai zuciya ta samu nutsuwa idan ma shi ya ɓaci in an zo an ware karanta alkur'ani ana fassara sai ya ji hankalin shi ya dawo ya shiga cikin taitaye shi ya samu nutsuwa amma duk wanda yake ba shi da imani da an ware ambatan Allah to sai hankalin shi ya tashi sai girman kai ya karu da ka ce mai Allah to kaman ka zage shi Allah ya ce manzana ta to ka ji ta fa komai ta ce Allah sannu mai wazi ta wani alama ce ta shikawa alama ce ta rashin imani amma shi mumini idan an ce mace Allah ya ce to wallahi zuciya tana samun nutsuwa sai hankalin shi ya kwanta shine Allah ya ce wai za zukira Allah su mace da kai da ka ce Allah ka ambaci Allah wa da shi kadai ka ce a tsayawa Allah a nemi taimakon Allah shi kadai kana je gurin boka kana je gurin malamin tsubbu idan kana da bukata addu'a kake ka roki Allah a can to kaji su ba a can roƙon Allah ma ba a yi ba shi kuma roƙon Allah wani abu ne kamar ruwan sha wani ba zai sha maka ba kai ne za ka sha ya maka maganin ishirwa ibada ce mai zaman kanta mutum ya rika addu'a da kanshi ko da za ka ce wani ya maka addu'a to shi zai taya ka ne ba amma kai ne za ka jagoranci kanka ka kai kanka wajen Allah ka nuna ma Allah ni bawanka da ya rabu ina da bukata kaza ka biya mini amma wani shi ina sai dai abushi to su munafikai da mushrikai da kafirai idza zukirallahu wa da kace musu Allah kadai za a bi ishi ma zai qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah Allah ya sai ka zukata wadanda ba su imani ba da ranar lahira girman kai ya halalto ransu ya baci zuciyar ta yi bakin kirin saboda ka ce Allah kadai ka ambata Allah shi kadai amma wa idza zukiral ladina min dunihi amma in za su tashi wata bukata ka ambata musu wani wanda ba Allah ka ce ka akwai wani malami wannan aikin shi baya kunnawa sai aina ne yake a wata unguwa ko mun nisan garin ba za a gane sa ba saboda ka ambaci wani wanda shi in an zo gurin shi matsala ta kare amma da ka ce a koma wajen Allah sai ka kai abin da yayi to shikenan dai ya za a ce tunda fa ka ce Allah kenan ba a yarda ba amma da wani Allah zaka ce ga wani shi wannan in kaje gurin shi kawai shikenan an kare ya zahu mai tabashi to lokacin zaka ana farin ciki ana tambayar labarin ya labarin kaka yake inda zaka gane wannan yanzu wani yazo wace shine mai ruwa ikon Allah ko shine mai kaza kaza ana cewa shi wannan da yawa mutum kaza kaza sai ga mutane ana ta bulbula ana ta taruwa ana ta zawwa amma da zaka ce kowa ya koma ya roki Allah madaukakin sarki sa ta haka ina roƙo Allah da ba muna yi ba so muke mu samu kawai wanda in yi shi kenan to wannan alama ce ta imani mutum ya zama to ya dogara da Allah idan an ambata mashi Allah hankalin shi na kwanci alama ce ta rashin imani idan an ce maka tsayawa Allah sai ga abin yayi nauyi amma wai za su kira ladina min dunihi da an ambaci wani ba Allah ba a lokacin nan Allah ta sai ga zakatansu kuma wai suna farin ciki saboda an ambata musu wanda ba Allah ba zai musu maganin matsalar da suke ciki Allah ya sauke sai Allah ya ci
qulillahumma fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wash-shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Allah madaukakin sarki baya ambata halayen mushrikai yace kulka ga musu ya Muhammad Allahumma fatirus samawati wal ard Allah shine wanda ya kagi sammai bakwai da kasai bakwai idan aka ce khalaqa ya hadace idan aka ce fatir kaman wanda shi ya kirkira ba gani bai a gurin wani ya koya shine ma'ana fatirus samawati shi ya kirkiri sammai bakwai yayi su ba ya gansu ne a wani guri an yi mata koyo koya duk yadda magini yake da iya gini e tajiri yayi bila ce to sai da ya ganta a wani guri ko da hoton ta ne ta koyi kokoya amma shi Allah bai ga sama a gurin wani bai kokoya balle kasa shi yasa aka ce fadirar samawati shi ya kirkiri samai bakwai da kasai bakwai sannan alimul gaibi wa shahada shine masanin abin da yake boye kuma sanan abin da yake fili Allah ta'ala an ta ta hukuma bayan ibadaka kai ne wanda kake zartar da hukunci tsakanin bayin ka ranar tashin alkiyama fi ma kanu fihi yaktalifun a cikin abin da suka samu gardama da sabani da juna sai Allah ta'ala ya ce
ولو أن الذين ظلموا ما في السماوات والأرض ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب لافتدوا به من
sai ke gaya mana halayen da mashirikai za su samu kansu ranar tashin alkiyama Allah ya ce walau anna lil ladina zalamu da za a ce waɗanda suka zalunci kansu a nan duniya suke wa Allah shirka da tsafi har suka mutu basu tuba ba zaka same su ranar tashin alkiyama suna da mafil ardi jami'an duk abin da ke cikin ban kasa na arziki nasu ne wa mislahu kuma a samu kwatankwacin arzikin duniyar nan gaba daya a ƙara musu ma'ahu tare da wannan da yake na cikin duniyar gaba daya sai su tattaro kuma su zo gaban Allah su zube su ce ya Allah a duniya mun saba maka mun yi maka shirka yanzu gashi mun zo ranar tashin alkiyama ba mu da komi amma ga arzikin da muke da shi cikin duniya da linkin balinki kamar shi muna so ne Allah mu baka wannan arzikin ka fanshe mu ka kai mu aljanna shine ma'ana lafta da bihi sai nemi fansar kansu da wannan arzikin duniya da madadin shi min suyul azab daga mummunan azabar da Allah ya alƙawarin sa su a ranar tashin alkiyama Allah ya ce wallahi Allah ba zai karba ba ma tuqbila minhu ba za a karba musu ba wa badalahu min Allah sai ya bayyana a gaban ya bayyana gare su a wajen Allah menene malam yakunu ya tasibuna abinda ba sa tsaban za su samu kansu a ciki shine cikin azaba da haka wannan aya tana nuna mana cewa musulmi shine ya samu ribar rayuwa a inda Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunubinsa duk wani laifin da kake aikatawa ana sa ran in dai ba shirka kamar kana yi ba Allah zai yahi baka amma shi mushriki baya da gafara a wajen Allah sawa'un yana sallah ko bai sallah inda ya mutu yana ba Allah shirka to shi ba shi da abin da zai iya baiwa Allah Allah ya karba ya hana mishi shiga azaba babu shi yasa Allah ta'ala ce sai ya bayyana gare shi abin da baya tsammani Allah ya kare mu sai Allah ce badalahum sayi'at wa badalahum sayi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un Allah ya ce bayan sai ya bayyana gare su abinda ba sa tsammani wa badalahum sayi'atu ma kasabu zai bayyana a gare su mummunan abin da suka aikata na laifukan su a nan duniya laifin su na shirka ga Allah wa haka bihim ya tantanta a gare su ya zama tabbas a gare su mi ma kanu bihi yastahzi'una abin da suke izgili a nan duniya ana ta su ji tsoron Allah su kyautata tauhidin su su gyara aqidar su su bari cewa babu wani wanda ya cancanta a wa bauta sai Allah shi kadai ba roƙon kowa sai Allah akan abin da Allah kadai yake yi ana ga musu suna izgili amma ga shi na tashin alkiyama abin da suke izgilin kuma ya tabbata akan su Allah ta'ala ya kare mu sai Allah ya ce fa idza massal insana darrun da'ala thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala
ta'ala na faɗin halin ɗan adam ne dan adam za ka same shi da irin waɗannan halayen illa marwahim Allah mazanmu da mata manya da ƙarana talakawa da masu kuɗi shugabanni da mabiya fa iza masal insana durrun yayin da aka jarrabe da aka jarrabe da ɗan adam da rashin lahiya ko talauci ko wani abu dai wanda yake baya kaunar wannan abin Allah ce da ana sai ga mu kadai yake kira ɗanan ya shiga wani hali bai roƙon kowa sai Allah idan ka jarabi mutum da zazzabi mai zafi ko ciwon kai rashin lafiya iya kai rashin lafiya za ga kowa ya koma ikilas ba za ka ji mutum yana kiran wani wanda ba Allah ba ka ji mutum yana wayo Allah wayo Allah kai in ma abin ya nisa sai ga Allah ma ya kwacewa kowa nashi ne da shi kare yana wayo Allah na wayo Allah na Allah kare zai kira Allah ma nashi ne na shi kadai saboda yanzu ikilasi ya zo yanzu ya zama to mai tauhidi saboda an jarabe shi mi durrun da wani cuta ko wani bala'i ko wani masiba amma da Allah madaukakin sarki zai canza masa wannan rashin lafiyar ya bashi lafiya in talauci ne yake ciki da yanzu a bashi arziki in wani abu ne ya rasa yanzu ya samu abun shine Allah ce summa idza khawalnahu yayin da muka canza mishi wannan halin da yake ciki ni'matan muka bashi ni'ima minna daga gare mu madadin ya ce to alhamdulillah mun godewa Allah sai ga ya koma kama kame yana ta inna ma'utitu ala ilmin ai wannan abin da na samu na same shi ne ta bangaren kwarewa da nake da ita akan abu kaza yanzu misali mutane suna cikin mota ana iya samun jarabawa sai taya ta fashi lokacin kowa zai kira direba kowa zai kira Allah ne za ga kowa ya kuma tauhidin Allah Allah Allah da an yi katari an samu ta tsasa ce ka wannan direban gwani ne in ba don tsohon direba ne da ya taka birki damun wari amma a lokacin da abin ya faru kowa ya mance da kowata dabara allah kawai mutum yake ambata amma da an samu an fita daga wannan matsalafa sai ga an kawo wani tunani da ba an shigo da shi yanzu ba za a kyale allah ne ya kace muku shi kaɗai ba a sai an wata idafa da wata dabara daban ko a ce direban nan dan tsohon direba ne ya ce dan ma ya mata kaza ko dan yayi kaza to zaka samu dan adam a cikin rayuwar shi yana cin karo da matsaloli da yawa a lokacin da matsalar ta zo ta kai ta kawo baya kiran kowa sai Allah amma da Allah ya janye matsalar ya ka mishi ni'ima ya ka mai canjin ta to sai ga ya samu wata dabara ya makala ce inna ma utituhu ala ilm ai wannan abin na samu dace da cin nasara saboda fahimtar abin da ne da na gane ma sai dai kaza yanzu ya mance da Allah in arziki ne sai ce ya same ne saboda shi ya iya kasuwanci ko ya iya tattali ko ya iya kaza in rashin lafiya ne sai ce a saboda shi ya samu kwarewa da ta bangaren sanin kaza da kaza za ka samu ɗabi'a ɗan adam ce a kan butulce ma Allah yayin da ya fita daga cikin matsala Allah ce bal hiya fitina wani jarabawa ce damar rayuwa ɗan adam duka ta jaraba ta wani bulukun bi sharri wal khairi fitina duk abin da Allah ya jarabe ka da shi a duniya to ana so ka mai da shi zuwa ga Allah in arziki ne aka baka jarabawa ce ka dauke shi Allah ne ya baka in talaucin ne ma ka dauke shi a matsayin Allah ne ya kaddara maka shi kuma baiwa ce idan rashin lafiya aka jarabe ka da ita ka dauka Allah ne kadai ya jarabe ka shi kadai zai iya yi ma idan kuma lafiya Allah ya baka ka sani cewa wannan lafiya daga Allah ne kuma shi kadai yake bada ta Allah ce walakin da aka sanar sai dai mafi yawan mutane dangane da abin da ya shafi tauhidin Allah a wajen samun matsala idan matsalar ta wuce su yarda da Allah dai kadai ya janye matsalar Allah ce la'ala mun basu da sani akan haka galibi sai sun danyi wata shirka ko da yar karama ce dangane da abin da Allah madaukakin sarki ba su nema Allah ya kare mu sai Allah ya ce qul qala alladhina min qablihim fama
wannan jarabawa da Allah yake wa mutane su koma zuwa ga Allah kuma daga baya su ma Allah shirka Allah ce kada kala halladina min qabli irin wannan kalmar waɗanda suka gabace su ma sun faɗa mu dauki zamanin Annabi Musa alaihi salam da an ji Annabi Musa kowa san akwai Karuna ko ko da baka karatu kana jira cewa dan Karuna mai arziki ne wanda makullai ko kile wanda za a bude shagunan da yake da shi zaci maka da na kayan sayarwa da gurin ajiyar kuɗi sai an samu kamar rakumi saba'in ake ɗora musu kile ne kadai inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alaihim amma sai Allah ya ce kaga shi qarunan nan inna qarun shi qaruna kana min qaumi musa yana cikin mutanen annabi musa ya yi imani da annabi musa yana cikin bani isra'il amma da Allah ya ba shi arziki sai ya dagawa wa musa to shine Allah sai yake faɗa tattalin arzikin shi kadai wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulquwa id qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin yanzu Allah yake ga mana adadin arzikin dan karuna yace wa atainahu min al-kunuz mun bai daga cikin su to kamar gurare na ajiyar kaya da ajiyar kudi da ajiyar kadara ma ina mafatiya hula ta nubil usuba kileluwan da za a bude su ma idan aka tattara sai an dorawa usuba malamai suka ce usuba a samu raƙumi mai jin ƙarfi amma da kamar guda saba'in to sai su ne suke ɗaukan kileluwa na bude mangazakin da ƙaruna ya mallaka kaga wani arzikin shi ya fi ƙarfin ƙasa guda kenan ko amma lokacin da arziki ya kai arziki sai mutane suke mishi wa'azi yin zakar da hukumu daga cikin mutane shafi a ne musa suke mishi wa'azi suke ce la tafara kada kai alfahari ya karu da wani arzikin dan Allah baya son waɗanda suke wa Allah alfahari wa bata gefi ma ta kallahu daral akhirah
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن
mishi suke ta ya kai karun wabta gefi ma ta kalla yanzu arzikin nan da Allah ya baka abin da ya kamace ka ka nemi gidan lahira da shi ka rika sadaka kana kyauta kana taimakon al'umma kana gina gurin ibada kana taimakon addini wadatansa da sai baka kada ka manta da rabanka da Allah ya baka ya zaman tauko bakin shi duniya ne ka kyautatawa mutane kamar yadda Allah ya kyautata maka kar ka zamanto kana nufin ka zamanto mabarnaci a bayan kasa annabi Musa da kanshi yake mishi wannan wazi Allah bai saba barnata amma da ya furta bakin sami kaga قال إنما أوتيته على علم عندي abin da yace kenan qala yace innama utituhu wannan arzikin da kuke gani muna da shi Allah ya ba mu shine ala ilmin indi akan sani da muke da shi na tattalin arziki ilimin da muke da shi na wayewa da iya kasuwanci da iya economy shine yasa Allah ya ba mu arzikin nan saboda ya ga mun cancanta a ce mu muke da shi ba wani ba kaji alfahari kenan أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر sai جمعا Allah ya kita shi karuna bai sani ba mu ne muka hallakar da waɗanda suke daga alkari da suka gabace shi wanda sun fi shi tattalin arziki kuma sun fi shi tarin dukiya bai san da haka nan ba kaga a ƙarshe ma sai ya zo ya fito na fito da anai musa anai musa ya roki Allah madaukakin sarki Allah ya ce anai musa me kake so ai da shi yace ni ina so ko a sa da shi da gidan shi gaba daya Allah madaukakin sarki ya dirka kisa ai girgizar kasa ta yi kasa da su a nahe su saboda idan aka mishi wani abu sai a ce annabi Musa ya ba dan uwan shi mummunan addu'a dan ya gaje dukiyar dan ba shi da wanda ya kamata ci gadon shi kamar annabi Musa kaga Allah madaukakin sarki ya shafe shi da du- da shi da dukiyar ta shi gaba daya an ce har yau kasa suke فخسفنا به وبداره الأرض Allah ya ce sai muka yanke shi da shi da gidan shi gaba daya aka yi kasa da shi فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من
kaga المنتصرين diyan da yake da sojoji da yan banga da fadawa da yara da barori ba su kasance sun taimake shi ba daga azabar ta Allah da ta zo mishi shi yasa Allah in ya tashi kama gaba ba wanda ya sai tsare yanzu kwanan nan abin da ya gabata a satin da ya gabata na hadarin jirgin shugaban kasar Iran kaga shugaban kasa ne wako jirgi biyu suke bi- suke rike shi jirgi daya a gaba jirgi daya a baya shi a tsaka amma Allah da ya tashi karɓar shi sun taro shi jirgin ma rasa aka yi rasa ma inda aka yi da shi da ministirkin kasashen waje da wani limami da sauransu gaba ɗayansa jirgin da ke gaba bai san da suka yi ba wai kuma jirgin wani escort na na tsaro ne na ba shi kariya ne jirgin da ke baya na ba shi kariya ne amma Allah da ya tashi amsar shi da jirgin na gaba da na ba ba san ba inda aka yi da shi sai dai kawai ake ba da labarin ya ɓace ya yi hatsari sai can bayan wasu sa'o'i ma an baza masu nema aka ji aka zanga ga jirgin can ya kone su ma ga su can allah ya abin da ya su su na goma sha biyu ina shugabancin ƙasa yake limamin ina limanci manyan sojoji ina suke yan tsaron da suke gaban jirgin shi su ma a jirgin suke don su ba shi kariya ko sun ba shi kariya ba su ba shi ba wanda suke jirgin baya ba su bashi ba shi sa wallahi kawai karkata ba Allah in kira son zama lafiya amma wallahi Allah in yi sayo ka gaba shikenan taka ta kare bai samu wani Allah ba wanda yake yin sununa homin dunula zai iya kama shi wani gudunmuwa ko ma da bayan Allah Allah ya ce wa bakanu mun mun tasiri kun ba su zama daga cikin wanda za a taimaka ba dama duk wanda yawa Allah fito na fito idan azabar Allah ta zo to Allah madaukakin sarki bai zama zai taimake shi ba kun ba yadda bai kama gudunmuwa duk da ana ta musulmi na su idan muka ambata mutanen Iran amma wanda ke zagin sahabban manzon Allah ya zagi Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa wannan a kira shi musulmi wannan ba musulmi bane kawai yan Shi'a ne yadda mutum Allah ya musu abin da ya dace da su kawai Allah sa mu cika da imani to shi yasa muke yayi Allah mu san cewa ubangiji tabaraka wataala idan ya baka kariya ka karu amma idan bai baka kariya ba ha to duk duniya ba wanda ya baka kariya an taba samun wata shekara wani jirgi daga malaysia yalo da mutane 100 ruwa ya bace jirgin nan yana ga hayo ba san inda yake ba sama aka yi da shi ko kasa ba sani ba duk turawa da sun sa dan urorinsu a duniya ba sami inda yake ba ba ga yanda ya fada ba a cikin ruwa ko a cikin jeji saboda Allah madaukakin sarki ya tashi karɓar su wadaka wannan duk suna daga cikin ayoyi daga cikin ayoyin ubangiji tabaraka wata'ala wanda ya kamata mutum ya san Allah ta'ala idan ya kare ka kakaru idan ya taimake ka ka samu taimako idan wa Allah ya kyale ka ya barka to shi kenan ka shiga uku duk duniya ba wanda ya sai ba kariya to shine yace kal qala alladhina min qawlihim irin waɗannan kalmomi na shirka waɗanda sai gabaci waɗannan mutanen ma sun faɗa fa ma agana anu ma kanu yaksibun amma abin da suke aikatawa din bai amfane su komi ba a wajen Allah sai Allah ya ce fa asaba musayyi'at fa asabahum sayyi'atu ma kasabu wallazina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kanu yaksibun ubangiji ta Allah ce sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum
ba saba mu sayi'at lalle wanda suka aikata mummunan ayyukan nan to mummunan abu ya same su ma kasabu sakamakon mummunan aikin da suke walladina zalamu min haula Allah ya ce wadanda suka zalunci kansu a cikin wani al'umma ta kama ya rasulullah sasibuhum sayi'at su ma da sannun mummuna zai same su dan wata zawo sayi'atin sayi'atu musla sakamakon mummunan aiki mutun ya karbi mummunan sakamako kwatankwacin irin mugun aikin da yi yasa Allah ta'ala ce sayusibuhum sayi'atu ma kasabu su ma wannan al'umma idan suka aikata mummunan aiki da sannan mummuna zai same su yanda suka aikata shi wa ma hum bimu'jizin Allah ta zaman to za su gagara Allah ba duk duniya ba wanda yake iya gagara Allah ka zaman to kai shugaban kasa ne ka dauki kardakwa ko masu ba kariya gangan jikinka to amma ai ba wanda yake da karda'am in kana da masu kariyar gangan jiki akwai masu kariyar rai ba su san lokacin da Allah zai turo mala'ika suna tsaron gangan jikin daga mala'ika ya zare ran ya za su yi daga za su bata kariya ne sai da aje a kai abin ne da shi ne Allah ta'ala ya ce wa mahu mai mu'ujizin ba su kasance masu gagara ma ba in ji Allah sai Allah ya ce awalam ya'lamu anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir إن في ذلك لآيات لقوم ubangiji ta'ala يؤمنون ce a walam ya alamu su mutane bu sani ba annan lahi bu suɗin rizika ubangiji shi yake shimfid arziki liman ya shawo ga wanda ya so sai ga wani tun kafin a heka yana zuwa kasuwa kullum sai ya je kasuwa amma har ka girma har yanzu ba mai kuɗi ba ne ina bai fi karfin abincin da zai ci ba wani kuma gaban ka za a yi shi dan yaro karmi sai ga Allah ya bashi arzikin da zai iya ci- ci da unguwa gaba daya saboda Allah shine ya basu da rizika yake shimfida arziki ga wanda ya so ba zahin nema bane ba kuma samu bane arziki shi arziki wata albarka ce daga Allah cikin abin da kake samu sai ya sanya wa biye ɗaya albarka dala ɗaya in ya sa mata albarka sai ga kawai ta yi ta faɗaɗa ta yi ita dai ba za ta kare ba sai a rika ce aiwa da mai arziki ne to Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya so amma arziki Allah ya ambata baya cewa yana shimfida dukiya ga dan arziki daban dukiya daban Allah ya baka dukiya kai kuma ba mai arziki bane kawai mai gadi ne yau wancan ya ramta bai baka ba ka kwana da bakin ciki can ayi asara ka kwana baka yi barci ba can ayi faduwa hankalinka ya tashi kai dai ga ka a rayuwa har ka mutu to wannan mai kuɗi kenan amma waye mai arziki mai arziki shi ne wanda yake mora arzikin da Allah ya bashi na kusa da shi su mora arzikin da Allah na nesa da shi ma haka idan ana aikin addinin Allah sai ya sa hannun shi idan ana taimako sai ya taimaka duk wanda ya zo gurin shi ya yi kuka sai ya saurare shi sai ga wannan shi ne ake kira mai arziki to shi ne Allah yake cewa mutane ba su sani ba alam ya alam annan Allah ya basu da rizika liman ya sha ba su san Allah shi ke shimfida arziki ga wanda yake so ba Allah ka- Allah ka so mu da arziki domin talauci bala'i ne talauci shi wani ɗan jijjibin kafirci ne ai amma idan Allah ya baka arziki wallahi ka huta rayuwar ka zaka yi ta a cikin jin daɗi kuma ka ji daɗin bautar Allah amma ko da kana bautar Allah in kana cikin talauci aya ko matsala ya daga cikin abin da yake sawa ka ji mutum yana jin haushin mutane talauci sai ka ga mutane duk mutanen banza ne kawai don musu baka ba kai kuma wani ma bai ma san halin da kake ciki ba kai kana jin haushin shi shi yasa idan kaga a cikin dangi tsakanin mai shi da mara shi an kasa fahimtar juna idan ka zo shari'a ka ɗora laifi ga wanda yake da shi akwai wani alhaji ne sai ya je gurin wani malami yake tafiya yake ta alaga ta mala akwai wani uwa na uwa ɗaya ba ɗaya muke amma bin majituwa na yi na yi wa shirya mun kasa shiryawa malam ya ce a ba da gaske kake ba laihinka ne ya ce ya zaka ce laihina ne malam ya ce wala laihinka ne kai kana da shi talaka zai yi gaba da kai ai wallahi sai ka so ya ce ya zan ya ce akwai da za ka yi ya ce yi kokari ka je ka yi mishi wata irin kyauta ta fitar hankali ka gani karka nemi shiri da shi ko kaɗan kawai je ka diba abin da ya wuce hankalin shi baya tsammani na kyautatawa ka mishi kawai sai je ya diba birgi ba birgi irin wannan da ake gini ba fa Eh, irin yan goma goma nan da yawa a ɗarme sai ya je cika mota shi da abinci nau'i daban-daban irin abincin da shi ba zai iya siya ba saboda talaka ne sai ya je kawai ya ce a zuba a sa a mangaza aka yi ta ɗauka ana sa a mangaza shi bai nan ma sai da aka mutu da abincin yana tsaye yana kallo an sa a cikin mangazar shi sai ya ɗauko ɗalmin kuɗi mai yawa misali kamar miliyan hamsin ya mana sai ya meka gida ya ce in ya zo ku ba shi kuce ni na kawo a yi tun da ya mashi haka nan in ya tsinka shi ya wuta daga kofar gidan shi ma shi yana kofar gidan to sai ya tsaya ya zo ya wuce yana allah kiyaye allah kiyaye a dawo lahiya sun shirya ko ba su shirya ba kaga shiri ya kare kenan shi yasa idan Allah ya baka arziki wallahi ya baka shiri da kowa akwai wani mutum mai arziki na shakawa kinsa shi to wani mutum sai yake gaba da shi shekara biyu amma shi bai san ba suna gaba da shi mai kudin bai san ba gaba shi amma na talakan yana gaba da mai kudin shekara biyu da wata rana shi mai kudin ya fito da mota sai tarra wannan talakan yana tafiya kasa sai ya tsaya sai ya dauke shi a gidan gaba su biyar kam suna tafiya shi yana tuka mota kuma yana ba wannan wanda ya dauka magana amma shi kuma yana juya kai ko bihi bai ce musu ba har suka je inda za su shi bai sani ba ta yi wata damuwa ce daban har ya samke shi bai ce mishi ba ko cikanka yana ta mishi hira yana samka sai ya lalaba a juyo ya samu wasu yan kudade ba ce to in an tashi tahiya awa yara sai ya shi sai ya gaba wai da ya zo da dare sai ya tunani ya ce ka wannan gabar da muke da wani ya kamata kawai ta zo ƙarshe ni yana gaba da shi shekara biyu mun wannan sha ta arziki kawai sai ya sa ya je gidan shi tana sha kowal gida salamu alaikum alhaji yace wa alaikum salam yace ai na zo da in gaida ka yace to madal Allah saka da alheri ce dan in ga maka wannan abar da muke tsakaninmu da kai daga yau dai shikenan miya hijuna yace menene muke yace gabal yace gaba muke da kai yace imana shekara biyu kwa wai shekara biyu yana gaba da shi shi kuma bai ba san ana gabal ba yace da ba kake gaba da shekara biyu yace da kai ya ce a shekara biyu ne ban na gaida ka kuma ban na amsa gaiso ka kuma gaba muke ya ce ko jiya da muke tahiya a cikin motar ka ai gabal muke ce baga kana mana zance yana juya kai ba ya ce na gane ce gabar ce a ga haushin gaban za ke shi bai ma sani ba talauci ne wallahi talauci ne haka talauci yake ya sa karkacin haushin mutane a cikin dangin ku sai karka cewa don a ɗauke ka mutumin banza kuma talauci ne ba ba a ɗauke ka mutumin banza ba kai ne kike ganin haka ni shawara ma ba a yi da ni ban mai kula da ni dan ban ni da shi ni an dauke da mahaukaci kai da ke dauki kanka mahaukacin talauci shi yake sa mutane irin wannan tunanin inda baka da akida baka da imani mai karfi wallahi kaga shi na gaba da shi shekara biyu shi kuma ba sa ana gabar ba wallahi yace gaba ce ai je ma da kake bin magana ina kau da kai ai ban ai ban tanka maka ba ko yace ai gaba ce eh amma da kabin wannan abin daga ka bai kamata ba a ce an yi gaba da kai a haka yace wallahi ni ban ma san kana gaba da ni ba ni ban sani ba to talauci kenan mugu ne wallahi Allah ka ba mu arziki mai amfani shine yace Allah shine wanda ya fasu rizqi liman yasha yake cin bid arziki ga wanda yaso duk duniya ba mai bada arziki sai Allah kalka yarda wani yace zai daure ma gindi kai arziki wallahi ƙarya yake ba mai bada arziki sai Allah lahiya wannan in baka da ita duk duniya ba mai baka ita sai Allah ko doktor da yaje yi karatu na shekara da shekaru bai iya bada lahiya bakin da ya rubuta wani abu ya ce sha dai kuwa farjir ko tuwa kuwa farjir sai ka shanye ka kare gashi kana jin ciwo kuma yaje ya ce aje a yi examen kuma iya ce maka negative ya ce maka lahiya kalau ba komai kai kuma gashi baka barci kaga inda ana ba lafiya ba zai gano haka ba bai a ce lahiya kalau ba bakin ta ya ce a maka allura amma ya za ka yi ka samu lahiya cikakkiya tana hannun Allah ne ba ta hannun kowa Allah shi ke ba da arziki shi ke ba da lafiya rayuwa tana hannun Allah ba ta hannun kowa ba wanda ya sai rayar da kai sai Allah subhanahu wataala to irin waɗannan abubuwan su ne wanda ba wanda yake ba da su sai Allah in ka tambaye wani ya maka su to ka yi shirka zuwa ga Allah to shine Allah ce awalam ya alamu su mutane ba su sani ba annallaha lalle shi Allah ya basu da rizika liman ya sha shi yake shimfi da arziki ga wanda ya so waye kadir kuma shi yake ikon shi na talauci ga wanda ya ga dama sai ga wani mutum gashi in wajen lissali lissayi ne kaman kakuleta amma bai da kuɗin daktar ne ko injiniyar ne a matematik ga iya lissahi amma ba kuɗi wani kuma shi lissahi ma bai iya ba na kirki karatun boko ma bai yi ba amma kuɗi ga shi nan bai san adadin shi ba sai dai da kuma su lissafa mashi kawai saboda haka Allah ya so eh Allah kenan goni kowa akwai abin da ya dace da shi shi sa da ka samu kanka wa Allah godiya kowa akwai irin baiwa da Allah ya mishi talaucin ma baiwa ne da ranar tashin alkiyama waɗanda suke talakawa masu shiga aljanna sai sun more tsawon shekara 500 a cikin aljanna ko za ga masu kuɗi sun zo suna can ana ta lissahi don duk abin da ka mallaka a duniya sai an maka lissahi ɗaya bayan ɗaya sai ka yi bayani shi yasa wani mai kuɗi sai ya tara yaran shi wasu sai ba su kuɗi mai yawa wasu sai ba su ɗan kaɗan sai ya kyada sai ba shekara biyu ya zo wuce ku zo kai na baka kuɗi kai na baka kuɗi kowa ya bayani me da abin da na bashi wanda aka ba su kaɗan kowa sai ya bayani ni daman ban da shinkafa na jira sai bahu ɗaya da masara na ba da kuɗa aka yi cewa na biya haya da wuta shi kenan ce to kai tahi kai kuwa to wanda aka bai makudan kuɗi ai he zuwa kawai suke sai karkarwa ya ce ku yi bayani suka ce wallah mun san ta ina za mu fara ba ya ce to ni bawa ne kamar ku ma'aikin ku ne na ɗauki abu na baku yanzu na ce ku muni bayani ko kasa ya kuke jin wanda ya halitta ku ranar tashin alkiyama in ya ce ku mushi bayani akan abin da kuka mallaka a rayuwa shi yasa ashe Allah baka talaucin ma lokacin baiwa shi to Allah shi yake bada arziki kuma shi yake kadara mutum rayuwar talauci duk talaucin ka inda kana da imani to wallahi kai mawadaci ne Allah ta inna fi zalika laayatin ganin yadda Allah shi yake bada arziki shi yake talautawa wannan aya ne li qaumin yu'minun amma ga mutane masu imani wani shi gani yake kawai tunda an yi shi talaka kawai shi dai ba haka ya so ba eh shi ya rako mutane duniya shi ba haka ya so ba ya kamata da a ce an ba shi ma ya fantama muna fata Allah madaukakin sarki ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu Allah ya shirye da mu tafarki madadaci abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada kuskuren kuma Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum